المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى ذلك المتقون أبو يا وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد yan wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala inda su ne ba inda su ko ba su ne muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da fararen da muka da wannan masallaci ne albarka wato domin gabatarwa da kira alkurani mai girma kamar yadda aka saba yau da kullum in Allah da a cikin mukaddama mutane gargadi mutane ya kan abin da ya shafi sallah kullum idan ana magana da sallah wanda za a tsira da ita ya zai wata kara kan da rage ana magana tsaye da sallah ba magana yin sallah ba wato ɗaya da sallah shi ne a yi sallah yadda Allah ya ce a yi sallah kuma a lokacin da ya ce a yi da sabodinta yin sallah kuma shi ne yadda da kan zuciya da yi rama saboda haka Allah zai zo ya saba zo mana ka rika ɗaya daga nufin kayan kafin sa bidayar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki ya ce wala ta kama karka bibi ma laza laka bihi ilmun abin da ba ka wasan da sai zo abin da kai baka sani ba Allah yana kan magana a kai sai dai in tambaya ya ce domin ka sani amma yanke hukunci akan abin da baka sani ba Allah na Allah ya ce inna sama musaniji wal basara da gani wal fu'ada da tunani shi ne zuciya ke na abin fara da da abin ta kunsa da abin ta niyya kullu la kana alu masaula duka wayannan abubuwan tambaya ne ga masu a ranar gobe alƙiyama shi ne yasa ina mala malikin niyya ayyuka suna da jari niyya ne yan mutum ne kyakkyawa ya aikata kyakkyawa a bashi kyakkyawa goma shi ne kyakkyawa da aikata wa wani lada daya ya yaka idan ya niyar mummuna bai aikata ba ana ba shi lada daya in ya aikata a ɗauki daya a wani kawalin aka ji mai aikata ba lada ba ba ɗauki a wani kawalin aka ji mai ko bai aikata ba ko a ɗauki inda ne suka cewa idan ta kai mutum ma ne bai kai kuma falma tsatulu walƙatul gunnari idan mutum ne biyu suka haɗu ko kuma suka yaji da wanda aka kashe da wanda ya kira gidan wuta ne ila aka ce ya rasulallah hadal qatil wanda ya kira da dan wuta amma ba al maqtul wanda ya kira wanda aka kashe ba shi kuma mai kai guda qala innahu kana harifin ala qatlaki in shi ma ya yi kwada ya yi niyyar kai dan wani samun dama ne gari a shi da mutum niyyar samun jiniyar sabo abun ya fi karfin sa bai yi ba alakin yana nan ya yi niyyar sabo harkokin za su ka ɗabi suke wani wajen da shi bai bari don Allah ba shi bai samu dama yawan na abu harkokin sun yi gaba ba yabo ba balana ba na da ba na idan ko ya bari don Allah to lada za a rubuta maka ba ma abin da ka ji ba a mafarki ma in kai ƙarya akwai matsala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya mafarkin ƙarya bai mafarkin bai ce an mafarkin abu kaza a ranar lahira za a yi masa azaba a kan sai ya kulla kwayan alkama guda biyu za su bullu kwaya ce ta alkama kamar kwayan shinkafa kwaya biyu kwaya fa sai ka hada su ka kulla su biyu kamar da ake kulla igiya da Allah za su kullu ai ba za su kullu ba domin za su kullu ba ba za a dina masa azaba ba saboda ya yi ƙarya bai ga ba a mafarki ya ce ya gani to wannan a mafarki ma ya ƙarya aka masa adaba a lahira saboda ƙaryarsa ni da kai in muka dinga ma aka ƙarya haka ido da ido ya za a yi a lahira ya za a yi saboda haka da halittu wanda ke hagu da Allah da ba a yi kaza ba wanda ke hagu da Allah da ba a yi kaza ba har su jaki har su arabe kwaya go da Allah akan Allah ya bibita shi akan wani daga cikin halitta na karshen karje karshen karje yake shi ya gode wa Allah da bai yi shi makaryaci ba su jaki su kare su yiri su alade su sun fi makaryaci matsayi karshen karshe wanda daga shi ba ba kirari an gama kirari wanda na gode wa Allah da yi ni kaza bai yi ni kaza ba wanda ba shi ma na gode wa Allah ai da yi ni kaza ni ko bai yi ni kaza ba kowa ya godiya kan abin da Allah bin da ta aka zo kan makaryaci bai da numfashi ya nan tsaya saboda haka jama'a kula sosai wani fa don ayi dariya kuma zai maka karya haka kawai don ayi dariya wani kuma ta haɗi zai bayar wai don ya sai ta haɗi a tunanin da kamar zai fi burgewa labarin masu ji za su yi kashe kunne akan labarin kawai zai haɗa da karya tun bi kawon ka wahala kanka a banza annabi ibrahim alaihi salamu ko uku ya dan faɗan wata magana ko yana da matsayi ko babban matsayi a wurin Allah in ba annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ba mai matsayin abu annabi ibrahim a wurin Allah duk sauran annabawa da mursalai da manzalai da kula da kowa da kowa annabi ibrahim na gaban su amma ran da aka yace shi aka ce a je ibi na dodo sai ce ba da lafiya wala bai saka lau ran da ya samu nasara ya karya dodon gari ya tsare shi daga asali da haka da mai ce tsare shi ba shi bane babban ne tsare karami ran da wani masala ke na misira zai kwace matarsa an da mai wace ce wani sai ce kan wata magana uku nan ran kiyama da aka dungun wajen sa aka je aka je to ya roki Allah ai da shi in an fara da kanta magana uku ne a tsoron an tambaye shi zai faɗa a wani wannan faɗa amma mu kenan kullum kullum yi mun faɗa annabi Ibrahim wannan a matsayi fa an kama shi an ɗaure an saka mai daudawa an saka a cikin wadadawa wani gafur ya waina kawai zai murta shi a wuta ga wutar a hare tana jiri mala'iku ne suka zo neman ceton su wajen a shi inda shi anan Allah ne a bai kawai duk abin da a mata a mata inda ya kan karanta ga Allah shi ya sallama wa karanta ga Allah bai da bukatar wani ma ce saboda sallama wa Allah har ake wurgin shi a wuta ya fita amarewa ya tafi wuta kafin ya ƙara sa ya faɗa wurin Allah ya ce kulla ya naru ko ni ba da wata lama Allah ya rayu Allah ce da zan masani Allah ya fi amma duk da wannan matsayi da ke ya ce bai da lafiya ne na bai je wajen dodo ba kuma kin zuwa ya saboda kai je gun dodo ya kaje dole ne babban dole ne kai ya dinga kan hujja da nuna maka shi abun bauta bai san kija mare da ta yar kosa ce yana da yar uwar addini sarki kuma ya dauka yar uwar aihuwa ta dini ake nufi yake gobe na tsoron kan Allah ce bai sa ya faɗi wannan magana shi da na zai kwarin da roƙon Allah cewar Allah ya yi wa bayan su tabi kowa ya ga matsayin jama'a in ba a rike baki ba baki in ba a rike shi ba akwai matsala ce kuma ga duk an tambaye mu duk abin da muka faɗa a tambaye mu abin da muka saurara a tambaye mu abin da muka gani a tambaye mu wala ta yi bilar marahan Allah yake karka tafi a bayan kaza kana takama Allah bai son takama na girman kai da yanga innaka lan tagargal larla ai dai ko ka ta haka ta da karfi kai mai yanga ka ta haka ta sama sama ai dai ko ka ta haka da karfi ba za ta kuje ba ko ko za ta kuje ne in kuma tsaga kan da kake kike sama sama walan ta flikal jibala duna ai dai karshen ka dai ba kai dubi ba su a ga ta girman kayan ka shi ne yasa girman kai hadari ne yasa ka ga giginya sai girman kayi ta daga kayi sama can ya gabata yaya kanana haka sa da dole su tsaunon yayanta ka bewa kun ta ba a karfi ba wani abu ta karkantar da kai ga Allah da ya yi ta aka ba ta manyan yaya aka hore ƙasa aka ji dole ki ɗauka mata yayanta yanzu dolan ƙasa ne ta ɗauka mata yayanta eh zana son ta wanda ƙasa na goye da yaya yayanta don ka gane wanda karkantar da kai Allah sai daga shi a cikin hadisi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka aibe shi za a sa masa sasariwa da sarƙa guda biyu a wuya ɗaya abai mala'iku na sama ku riƙe ɗaya abai mala'iku na ƙasa ku riƙe idan ya ƙarƙanta da kansa ya nuna shi ba komai bane shi ba kowa ne ba sai Allah ya umarci mala'iku na sama su ja sai ya dinga ganin kansa shi ba komai ba jama'a suna mura kallon mutum mai daraja ko misali da aka dinga yi da ai irin su malam wani ko zo alhaji wani ya zama mutum mai daraja a irin mutane saboda kaskantar da kansa da yi idan kuma ya daga kai yarwar shi shi ne to shi kenan sai ra malaku na kasa su ja shi yana ganin kansa babba ana ganin da kare ma yafi saboda haka a kula da wannan sosai wata rana wani mutum ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin da suka zo a gabani ya fito da mayafi biyu yana takama yana jin kansa sai Allah wa wata ƙasa ta ta'adda shi ya lume ya lume ƙasa kullum lumewa yake ƙasa har yau har yau ƙara ƙasa yake bai dinin ƙasa ba kuma ibo ƙasan ƙasa ba idan haka ne akwai aiki akan wanda ya cinye gida na wani ko fegi na wani ko gwana don manzo Allah ce wanda ya cinye ƙasa ta wani za a nace ƙasar iya inda ya ɗiba daga nan har kasan bakwai shi ya kasar a ɗora masa a kan a ranar lahira ta ga zai da gobe ya aiki ya ɓaci masa saboda haka a kiyaye wannan kuma ta ƙaru da Allah ya gama da doron nasi ƙaru da ya yi girman kai bayan yana da dangantaka da annabi Musa ga sahabantaka na zamani da annabi Musa da zama da zamantakewa da annabi Musa ga dangantaka na jini da ta'azar annabi Musa uwa uba amma saboda girman kayansa sai Allah ya umarci kasa ta haɗe shi yana ta magiya wa annabi Musa ya yi magiya saba'in da wala ba saurare shi ba hayal mu ya shiga ƙasa a ranar mil ɗaya daga rana aka ɗora masa kullum ya shiga ƙasan mil ɗaya kullum ya lumi har yau ɗin har gobe idan ya can ƙasan ƙasa sai ya tashi luna luna ta wazi kenan daga ranar saboda illa da matsala na girman kai shi da aika ga ko a wasu lama wanda ya zama na kasa shi ne na alkhairi na sama na nuna girman kayi da nuna girma shi ne ke zuwa da abin da ba a so kama a ce gina wadata gina ji wanda ya kasa ana so ko ba su wadata kowa na son wadata to faƙaru kuma wanda ya sama shi kuma talauci wa ya kisan talauci ta ga babu ilimu sani shi ɗin wasanin za a kasa jahalu jahilci jaɗin wasanin za a sama to wani ya gina na ƙasa ɗin to ala ayi halin kan da kai ba kuma bane shi alamar da ka kuma yamma duniya da lahira ka zama wani abu amma lahira ka zama wanda ake renawa a duniya a lahira kuma sai hula ta faɗi ba hango matsayin ka na darja a sama ba Allah sai ɗaukaka ka ya darjanta wanda sau da yawa wanda ake mata kallon reni a duniya in an yi tashin kiyama a neman kujera ce zauna a nan a tashi a yawan al'arzi ka je ka zauna ka duk wannan barazana da barazana suke yi da duka da waye kwanda kai ya ma da ku ake ya wasu masu laifi ake samu kai zauna a nan ya zo a gama a raka ka gida ya kai gidanka na aljanna eh ka gida a rina shi kuma ga yanzu ranar babban muri a cikin manyan mutane yau wala bila illa zillu ran da ba ido a cikin inuwa Allah eh yau din ma inuwa ta sace an yi ki bayarwa eh kake kai kamar kana da shi ma ka dace komai na Allah ne saboda haka ake ai girman kai Allah bai san girman kai yawa kullu zalika dukkan wani abubuwa wanda aka ambata na almalakur wanda aka fara kana hayya da yana da makaruha mummuna abu ne a wurin ubangiji a wurin zalika wannan lima wa sai ilaika rabbuka iya daga abin da ubangiji ga maka wa'ayi ya rasulullah min alhikmat na wa'azi a kasan wa'azi sai da hikima wala an zalama la ilaha illa akara kar ka sanya wani abin bauta daban tare da Allah ba a bauta wani tare da Allah kai idan sa wani abin bauta tare da Allah wata gafi jana ta jefa ka cikin wata jana ba maluman kana abin zargi madahuna abin kora wanda za a tunkuɗa ka a kore ka a ramar la daga jin gama bagi aba a sasu yanzu mutanen maka haka za ta yi aba a sasu rabu kun bilbanina shi yanzu ubangijinku ku zai keɓe ku da ‘ya'ya maza wa taka da mini mala'ikar ina kan yi kuma riƙa daga mala'iku ‘ya'ya mata wato kafirai sun faɗin da abun da ma a kwadance ma bai ba shi a suka almala'ika to bana tulla mala'iku ‘ya'yan Allah ne ‘yan mata sannan su kuma idan an haifa mu ya mace ba su so sai ɗa namiji a to yin haka ne shi Allah sai zaɓi ‘ya'ya mata ko kuma ya ba ku ya mara wannan zai yiwu wannan kaga ba zai yi ba wannan ba zai yi ba yawa sai na kula ta kula ku kuna faɗa zalika da wannan irin magana kawalan azimin kuna yin babbar magana fa wani kada alaji hakika sarauna mun yi bayani fi hada alqur'ani cikin wannan alqur'ani min al-amsal misalai daban-daban wal wa'd da alƙawarin shiga aljanna wal wa'idi da alƙawarin shiga wurin shi ne narko da yadda domin mutane su tunani ya ta ilu su azantu amma ya zidu amma bai rika musu ba galika wannan bai ƙara musu ko illa da buran sai gudu an alhaƙi gabanin gaskiya to kuma ka gaya musu lamun gare su ya rasu da lai laukana ma'ahu da ya kasance da har da Allah alihatun wani abubuwa ta daban kamata ku da game da ku gaba da ku ya mana idan da haka ne labta gau da zai nemi hawa ila da asbayi da kamar zuwa ga Allah mai al'arji yace bari ya je ya qatiluhu domin yake kada ga ga wani abu ma sai da mutum suka duniya yake zai yake da Allah eh sarki la marudu ba lokacin da sai lai ta
إنكم لتقولون قولا عظيما ولمن دربنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة فما تقولون يقولون إذا لم تهوى إلى تجعل سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كثيرا تسبحونه السماوات السبع والأرض وما فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تسمعون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أجنة أن يفرحوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك بالقرآن وعده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذهم تدعيا إن يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسرورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan ga mu ya rasulullahi ga mu da ce duniyan nan da akwai wani abin bauta tare da Allah ai da zai nemi hawa kurkace lahun gare su laukana da ya gare ma wa tare da Allah alihatun wasu abun bauta kamata kule da ku arna kuke faya idan da kuwa lafta ga da zai nemi hawa ilalin alkabila hanya zuwa ga ubangijin al'arshi domin su yaki sarki lamarudu ya dama shi da sojoji aka yi gine mai tsawo aka yi dakin ɗinsa aka rufa shi aka tara sojoji da zai hawa yaƙi da Allah Ubangijin halitta sai da ya zo aka gama ga ya gama taruwa duk wanda ake so ya zo ya zo duk wanda ake jira ba wanda bai zo kowa ya zo sauran a hau a yaƙi sai Allah ya kare ginin a kanku ginin ya danne su yi kenan jiran kiyama Allah ya kiyaye subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka ya wuce haka wa ta'ala ya ɗaukaka amma ya kulu na gaban abin da suke faɗa min da shirka yi na abokan nan tare ya gana kuluwan kabila ɗaukaka mai gina ta zabi da wuta ma ma ta sabo sammai bakwai na wa Allah tarbi wal ardu ha kasa ana wa Allah tarbi wa wani yana abin da ke cikin sammai da ƙasa ki yana wa Allah tarbi bayan mai shi ba wani abu min da makaluka daga abubuwan halitta gaba ɗaya illa ya tafi ba shi yana yin tarbihi bihamdihi ya haɗa da gode wa Allah kowace hanyar na cewa subhanallahi wa bihamdihi sarki ya tabbata ga Allah da godiya a gare shi walakin sai dai ku mutane la ta fuka da ba ku abai mai talbiya ko talbiyin da sauran halittu suke yi li'anna wala bilan ga don ba suna magana da yaran yanzu in ga ta motsa bijiya ta yi talbiyi ba mu sani da faɗa ba haka zuwa zuwa amma zamanin ma'aikata sallallahu alaihi wasallama yakan rike dutse ko tsago a hannunsa suna tarbi wa Allah ya sa hannun abu ya sa zuwa hannun abu bakar ma su yi tarbi ya sa hannun umar su yi tarbi ya sa hannun umar su an hannun zabai su yi tarbi a hannun da malike su goma fi aidina sannan an sa a hannayen mu musa wani wada ba sa tarbi daga ya kan wani halibar guda hudun nan to ba za su ƙara yin tarbi a hannun wani aji ba amma inda suna hannun manzon Allah wa hannun manyan halifar kuma na Allah guda hudu sai ya bi tarbiyyar ana ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum ya ɗauki loma zai ta gaba gana da yawa Allah tarbiyyi saboda matsayin manzon Allah shi da lokacin da mutanen kaiwa suka wani gaskiyanci wata mai suna wani yungu suka sa guba a cikin nama irin na kafan gaban na akuya da kora ko suka soya suka bai annabi da annabi ɗauki nama sai nama yake ga annabi ya nabi Allah ko ya nama ne an yanka dabbar an bi da an sassara an yanka an soya yace ya nabi Allah ana bi inni la hamu masalin bi sunni ni na ma ne wanda aka hada da guba aka koye yake ga ni annabi za a kira wanda ya wannan aiki ki kai ku saurara ku ji abin namun na ku ke fara namun maimaita magana ko ana ji shi to ma amalakum alama sanatu me yasa kuka mana wannan aikin da kuka aikata mana wai wala muna tsoron kan kafarwa ce duniya ne idan muka je bara muka je ka huta ta a doki ta yado saboda ba mana fasa ne ba sarauta ce sallallahu alaihi wasallam eh saboda haka ba a bauta wa kowa sai Allah komai na yau Allah da biyu haka komai halitta na yau Allah fujada sai a mutane da aljanu ne ake samun wasu gardamammu da ya cikin su ba za su ba amma duk sauran halittar na yau Allah fujada yawa inna wulalle ne ji Allah kana haliman ya gana zai mai haƙuri wato mai jinkirin haƙuba ga wanda ya kantanci a yi masa haƙuri kafuran mai gafara haidulai ajiyar ko su da bi muku gaggawa ba da lokuba da haƙuba wa za ka ratar ƙur'ana ala ce manzo Allah ya rasulallah idan kana karanta alƙur'ani mun gani ja'alna bainaka mallakin ya zakaninka wa bainal ladina amanu la yatakanu na zalikan ja'al dana lahira jaban masura shamaki adin suke cewa Allah ne yake tsara annabi yake bai annabi kariya ya ne kanta alqur'ani Allah ya kare shi daga makiya qur'ani sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yana ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanta alqur'ani Allah ne yake sa masa shamaki ga wanda suke neman yuqabda ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ga warkul hamdani ya tanka ya kurfaci ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ma'aiki yana dawowa daga wani balaguro ta da sabai zafin rana ya yawa an zauna hanya ana dan hudawa ana dan kalula an ga wata yar tsaya hakan nan yar gajera hakan nan an baro annabi inuwarta ya zauna a gindinta shi daya saboda inuwar karama ranar da abokin koma sun nemi wuraren zama san mutum kaɗan san mutum kaɗan an karkasu kashi kashi saboda babu inuwa da za ta isar ba bishiyoyi inda zai isa haɗuwa zauna guri guda sai annabi bacci ɗan dauke shi sallallahu alaihi wasallam kafin ya bacci sai ta haɗa kayansa da takwabinsa sai wannan kafin ya zo ya zara takwabinsa ya lallaɓo ya zo har kan annabi ya tsaya da yake dole ya sare masa kayi bai tayar masa da hankali ya zazana shi ba na haka ba zai sare kayin ba sai ya farkar da shi tukuna ya razana shi tukuna ya tabbatar da ba wanda zai hana sare shi kafin zai sare shi sai ya kawa takwabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzara ta da kai da shi sai ya riƙe kotar sai ya ja a hankali sai zara ta kabin ya bar annabi da gidan ka gora ya barka ma shi bai da abun rikewa ya rike ta kwabi biyu ɗaya na su ɗaya na annabi duk a zare a hannayensa sai farkar da annabi yi ji masa ba mani yau da kuka ni wa zai hana ne kashe ka annabi ji masa allah ne sai ya faɗi ya faɗi sai ya kome ya gigice gaba da fita hankalin da ya zuba da takuban maza la laifin takuban guda biyu ya farkar da shi ya daga da goji kai kuma zai hana sare ka yake ba ku annabi sai ya ba shi takubin sai ya yaje masa ya shi halin annabi ke halin annabi ke iya daga cikin abin da ake so mu koya halin annabi ya fiya ana son mu zai zama yawan ya fiya ya fiya ba kankan alkhairi ba ne wadana wani mutum ya zo madina amma zamanin sahabbai ne daga nesa da labun ya zo yawa labun da bai bai ya kwanta a bayan gari bai dan yi bacci tukunan ya dan huta sai ya shiga gari yana cikin bacci labun sai ya jawo da kansa ya jawo da kansa ya jawo da kansa ya shiga lambun wani mai lambu ga rakumi ga da baibai duk inda ya ja sai lalata amfani yake ya kace kace da gona ya kwanna ba karan ba mai gona ya zo ya kusata da abun duka ya duba daidai hancin rakumi ya take shi da karfi sai rakumi ya faɗi mace amma mai rakumi ya ji duka kuk ya farka haka daga an buge rakumin da rakumin ya faɗi mace ya rugo da gudu ya fusata ya duba mai gona shi ma ya doge shi kof mai gona shi ma ya faɗi mace ce sai jama'a aka zo a kama mai rakumi a kai shi kara aka yanke masa hukuncin a kashe shi wannan yanke masa hukuncin kisa saboda ya kashe mutum a kan rakumi sai ya jiro yana neman alfarma saboda shi ba mutumin ƙasar nan ba ne daga nesa yake yanzu a gida ba a san abin da ya same shi ba za a yi ta tsammanin da wasu a ta neman da ba a gaishe amma ya nemi alfarma a ba shi dama ya je garin ya ba da labarin abin da ya same shi nan sai ya dawo na za a yi da sai da aka ci to wanda aka san ma an kama shi da laifi ai ba a sake a kai ya gudu balle wanda ba a sani ba a babu da da ya kalli fiskar mutumin ya mara kallon alamar addini sai ji ya yi lamun nisa a bashi ji da wani ya ga sauki sai da ta zuwa aka rasa inda ya yi ba san garin ba yayi kwanaki yayi kwanaki babu mutum babu labari aka ji dai wannan jini ya biya a banza kawai tunda ba hukunta shi ba aka bage da shi sai yan uwan to kai kara aka kara abu hurera sai da wannan ga abin da ya aikata saboda ai ne ya masa wannan abu aka tambaya ba hurera ga ba hurera me yasa aka aikata haka yadda yi abin da ya sa aliyu Allah ya kala ahalin kai da karfani don kana ce mutanen kirki sun kare ai akwai alamun alheri a cikin sa shi za na bashi dama ana cikin wannan kiki ga ga kawai sai ga mutum ya zo ya dawo sai dai ga nan da ne aka yi mamaki aka yi don kai bawan Allah kai da za a kashe ka dawo can ai ya Allah ya kala ahalin kai da karfani ai idan bai dawo ba ai ya zama ba masu alkawali ke a ce ya alkawali ba sai an kuri ma gudu ka cika ba a ka yi niyyar alkawali ka cika alkawali zai dawo ne ba a kiri ya alkawali a bai je gida ya faɗo ya dawo ya ban kwana da yan wansa aka yi jika ba san garin ma bale a fi samunsa in wani ne a san garin ma a yi can da gari zuwa garin amma shi ga nan sai dawo shi kenan ai yan uwan wanda aka yi suka je mun yaji don wannan mutumin da ya wannan abu ba ya ji masa ma ai ba masu yaji a duniya kenan saboda haka mu zama haka duk abin da kaji mutane su yi zama da kirki to ko ya ake mutum shi ma sai zama daidai gwargwaron irin yana sa kowa da gwargwaronsa saboda haka haka nan mutane Allah ne mai kara da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sa hijabin masuran hijabi mai mai mai kuturcewa ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam waya na mun san ya ji ala ala qulubi wa ake da mun sa marbi a zukatan an ya buka hudu dan kan su bai mutu gane ba za su gane alqur'ani ko bai mutu ba da mu ala na cewa maradar mun zikir da adri ba arba'ana wani jama kada bai da ina da ana la kurbi a gidan nabi kurbi alarin wakara wa yadda bai da wannan ya hadu da namara duk mutumin da ya zama a ce masa Allah hana bai ba ruwansa Allah ya ce ai ba ruwansa to Allah ya kan tota zuciya wannan mutumin shi da kansa ba zai gane gaskiya ba in an gane a gaya masa ko ba zai yarda ba kaga shi kenan ya zama ya zama koyi ba Allah ya kiyaye mu saboda haka wannan mutanen alaƙa mu rubuta zukatan su mun danne ba za su gane ba mun sa nauyi a zukatan mu ba za su ji gaskiya ba wala da kada baka bil qur'ani in ka in ka yi zikirin ubangiji ka a qur'ani ki kira shi wa da karansa walau hizbi baya ala da bani abu da bayan su nufuran suna masu gujewa nar ala jamuni ala masana bima ya ce mu bi da abin da kuke sauraro in sun zo jin karatu Allah da mun san ibgili ya kawo su iya ce mu ona ile ga lokacin da kuke zuwa wajen ka suke sauraron ka don ka ya rasulun layi Allah ya ce mu mun san ibgili ne ya kawo su wai nuhu na jaba a yayin da suka koma suka gana suka tattauna tsakaninsu ma Allah ya ce muna jin su idan kula zalimu da lokacin da zalimu ke cewa shi tana ji shi wajen ganawa in ta tabbin larabi da masbura ba ku bi ba face wani mutumin da aka yi wa tsiri makaduwa aka yi wa yaudara mangaluba alaƙil aka rinjaye hankalinsa ala da ala Allah sai ce unzu duba kai mamaki kai ba zara bula kala amsa da ke doka maka irin wannan manyan misali bil masburi wani lokacin su ce maka wanda aka yi wa tsiri aka kiɗima shi kenan wal kahin wani lokacin su ce maka boka wa sha'ir wani kuma zama mawaƙi fara lullu suka mata bi zalika da wannan magana an guda ga barin shirya wala ya tafi wani sabilan ba za su iya gane hanya ba balle su bi sabilan hanya ire ya zuwa gare shi wa ƙalu sai suka ce mun kiri na da basi masu mutum tashin alƙiyama su ne irin wannan magana suka ce ai za ku na ya zama yanzu jama'a ce mu idan muka zama ƙasusuwa war fatan da gaɓoɓin da suka nike suka diddige a ina lamu uzu da karkan jadida yanzu a iya dawo da mu halitta mu zama halitta halitta a sabuwa zai yiwu wannan abin ya ba su mamaki to sun manta Allah ya yi ya yi lokacin da babu ma balle yanzu kashi ne tsohon kashi ai da ba kashin mai zama duk abin da ke gani an yi mutum don shi akwai da babu in ka ce an yi shi daga uwa akwai sanda ba uwa an yi shi daga uba akwai sanda ba uba an yi daga ruwa akwai sanda duk wani abu da kwatanta ko tun da aka yi annabi adamu da tabo ma ai akwai lokacin da taban kuma babu saboda haka iyawa ce ta Allah da kuma gwaninta yawa ai na ashe a ce mu laman uzra ta da mu kalka mu zama wata halitta jadidan sabuwa lokacin yaro shi kenan za mu dakata a kan wannan nufin in allah ba mu dama ya ba mu iko a gobe za a dora daga kan inda kwana bidajen rasulullah fatiha salatul fatiha